الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a takwas ga watan rabi'u na awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am waishin yana halatta mutum ya faɗa ga wanda ya ma laifi cewa wane ina roƙonka gafara ko wane gafarta mu yana halatta domin me kake nihi da cewa ya gafarta maka ma'ana ya rangwamta maka kuskuren da kai masa ya kau da kai ya manta wanda asalin kalima ta wato gafara an ciro ta ne daga algafir asalin kalmar a larabci idan aka ce algafir shine asatru wa tagdiya rufe abu da lullube shi don haka hular kwano da mayaƙi yake sawa a kai ake kiranta migfar migfar saboda ta rufe kansa ta lullube masa game da wato makami na abokin gaba to ita kanta gafara ba a ambace ta da gafara domin kana roƙon ubangijinka ne cewa ya suturce maka laifin da ka yi kada ya bayyanar da shi ka kunyata kuma duk wanda zai faɗa ga wani cewa wani ka gafarta min ya san gafara ta ɗan adam ba ɗaya ba take da ta ubangiji subhanahu wa ta'ala laifin da kai masa ne kake neman cewa da Allah wani ka yafi mu wannan laifi shine wani ka gafarta mu ma'ana ka rufe wannan laifi ka kau da kai ka manta don haka ba matsala ba ne ba bai ci karo da aƙida ba na cewa wani gafarta mu na'am wai misali bayan kayi arwalla sai ka je ka yi aski to idan ka yi wannan aski shin shafar kai da kai na arwalla ya ɓaci arwallar ta ɓaci ko kuma bai ɓaci ba aske kai bayan arwalla baya bata arwalla kuma baya nuna cewa mutum sai ya koma shafa an gane ko don haka shine suke cewa kamar yadda yake cikin al'izziya littafi ne na fikihul malikiya shine suke cewa wa man halaka ra'asahu aw qallama azafirahu ba'da al-wudu'i fa innahu la yu'idu ghasla mawdi at-taqlim aw wato aw halqil ra's shine suka ce duk wanda ya aske kansa ko ya yanke farcensa bayan ya yi arwalla to ba maganar ya koma wanke inda ya yanke farcen ko kuma kansa da ya aske wala masfin ras ba maganar ya koma shafa don haka lokacin da kenan kai arwalla lokacin nan ne aka shar'anta maka shafar kai amma aske gashi da kai wannan baya nuna cewa sai ka koma shafa ko kuma cewa arwallar ta baci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jizya wal muwada'a wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukunce hukuncen wato shine karu da kuma sulhu da abokan gaba wanda mun tsaya ƙarshen babi na sha ɗaya baban da ke bayani game da cewa idan muminai suka kai farmaki a kan wasu mushirkai faƙalu sai suka yi faɗa suke cewa izaƙalu saba'ana idan suka ce saba'ana walam yi husinu aslamna ba su iya faɗar cewa aslamna shin za a wadatu da wannan kalima da suka yi a dakatar da yaƙarsu a ɗauke su matsayin musulmi ne wanda jininsu da dukiyarsu ya zama haramun a wannan lokaci ko kuma dole sai sun ce aslamna domin su iya abin da suke cewa sabi ma'ana mutumin da ya karkaci shi yasa ai suke ambatan muminai a farko cewa as-sabi'un saba a fulan ma'ana wane ya karkace ya bar addinin uwayen shi da kakannin shi ya shiga wani sabon addini waya musulunta to shine anan malam yayi babi na musamman idan mu'minai suka kai hari ga wasu waɗanda suke ba musulmi ba su waɗannan waɗanda suke ba musulmi ba an kai musu ɗaukin yaƙi maimakon su ce aslamna mu musulunta to ba su iya faɗar wannan kalima sai suka yi amfani da kalima ta saba'ana wanda kalima ta saba'ana ma'ana mun karkace mun ba da kai shin za a wadatu da wannan kalima a daina yakar su a ɗauke su a matsayin musulmi ko kuma ala dole sai sun yi amfani da kalimar asalamna shine ma'ana abin da baban yake ne to shine anan malam sai ya zo da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa faja'ala khalidun yaqtul wato khalid ibn walid Allah ya ƙara masa yadda ya haɗu yana yaƙar wasu jama'a yana ta fatattakas kuma alhali sun faɗi wannan kalima ta cewa saba'ana aka zo aka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai yake cewa abra'u ilaika mimma sana'a khalid a wata nuska Allahumma abra'u ilaika ya Allah ina barranta zuwa gare ka ma'ana na raba hanya ba ni ba abinda Khalid ibn Walid ya aikata ban yarda da shi ban amince ba wanda wannan ku kasancewar wato labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma a ghazwatul fath ne shekara ta takwas shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki makka to Khalid ibn al-Walid yana daga cikin kumandodin yaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai farmaki na yaki akan wasu jama'a waɗanda su suna nihin cewa mun musulunta amma ba su yi amfani da kalimar aslamna sai suke cewa saba'ana saba'ana Khalid ibn walid Allah ya kara masa yadda sai ya ƙi karɓar wannan kalima ya ci gaba da yaƙarsu shi ya gina hujja ta yaƙarsu kawai akan zahirin lafazin domin zahirin lafazin baya nuna cewa ka musulunta to labari sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga fa abin da Khalid yayi jama'a ne sun yi amfani da kalimar cewa saba'ana to amma ya ki daina yakar su ya ci gaba da fatattakar su to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ya Allah ina barranta zuwa gare ka ma'ana ba ni ba abin da Khalid ya aikata ban yarda da shi ban amince ba kaga wannan hadisi yana tabbatar mana cewa duk wata kalima da mushirkai za su yi amfani da ita wadda tana nuna sun meka wuya sun musulunta to dole za a dakatar da yakarsu za a ɗauke su a matsayin musulmi ne kamar yadda umar allah ya ƙara masa yadda yake cewa iza ƙala matars idan kafiri ya ce matars wanda kalima ta matars kalima ce farisiya ba larabci ba ne abinda ita wannan kalima ta kunsa na cewa an gane ko ita kalimar ta matars abinda ta kunsa yawa abinda ta kunsa shine ma'ana aila ta kada ka ji tsoro an gane ku abinda kalimar ta kunsa shine matars ma'ana kar ka ji tsoro shine yace faqada amanahu in dai kafiri ya faɗi wannan kalimar yace to faqada amanahu tabbas ya bashi ya bashi amana kamar yadda sababin wannan hadisi Umar Allah ya kara masa yadda wato lokacin da abu musa al'ashari Allah ya ƙara masa yadda ya aika wato shine hurmuzan wanda a gazuwatul wannan paris aka kamo shi babban kumanda ne na wato sarkin farisa sai aka bada shi aka hada shi da anas dan malik aka zo da shi birnin madina wurin anas dan wurin umar Allah ya ƙara masa yadda a lokacin da yana matsayin khalifa sai ya zamanto shi hurmuzan baya iya zanci baya iya magana umar sai yake ce masa iz magana ba laifi a kanka karka ji tsoro ci gaba da zanci to a lokacin nan bayan ya gama umar allah ya kara masa yadda sai ya yi nihin kashe shi anas dan malik sai ce masa la sabila ila zalik baka da wata hanya da zaka zubar da jininsa tunda kai kace masa takallam la ba'as i magana babu wani babu wani laifi kenan tunda ka ce masa karka ji tsoro ko kuma babu laifi ko kuma kwantar da hankalinka to duk wanda ka faɗa masa wannan kalima to tabbas ya zama wajibi ka kiyaye shi tamkar ka bashi amana ne cewa ba za ka ba za ka taba shi ba to shine anan da yace idan wato mutum ya faɗa ma wani yace masa matar ma'ana karka ji tsoro ya ce faƙada amana hutu tabbas ya ba shi amana umar sai ce inna allaha ya alamu la'alsinata kullaha domin ubangiji ta'ala yana da sanin yare gaba ɗayansa ko ma wane yare kuke to ubangiji ta'ala yana sana da shi a gane ko don haka kenan ba dole ba sai kalima arabiya kalima ko ma wace kalima ce ko ma wane yare ne in dai mutum ya yi amfani da wannan kalma aka fahimci cewa abin da yake nihi ya musulunta to dole a kyale shi shine wakala sai ce takallam la ba ci gaba da zance babu wani laifi kenan wannan ya amintar da shi cewa kar ya ji tsoro a takaice kenan bayani ya gabata akan baban shine dai idan muminai sun kai hari na yaki duk kalmar da jama'a suka yi amfani da ita in dai mun fahimci cewa sun musulunta ne sun meka wuya to wannan ya zama wajibi a daina yakar su a amintar da su a tsare jininsu a tsare dukiyarsu za mu tashi babi na gaba ala abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah babu muwada'ati wal musalahati ma'al mushrikina bil mali wa ghairi wa ismi man lam yafi bil ahd wa qawlihi wa in janahu lis-salm جنه أي طلب السلم فجنه لها الآية قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا بشر وابن المفضل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمه أنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومهيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى مهيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومهيصة وهويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فأقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin yin sulhu tare da mushirkai bilmali wa gairihi ta hanyar a ba su dukiya ko kuma wani abu da ya yi kama da haka kafirai ne waɗanda lalle ana jin tsoron za su kai mamuminai hari to wannan ba laifi shugaba na musulmi ya zo ya yi sulhu da su ya ɗauki dukiya ya ba su ko kuma wani abin da ya kama da haka an gane ko don a dakushe sharrinsu wato da muguntarsu shine sai ce wa ismi mallam ya fi bil'ahad da girman zunubi na duk wanda bai cika alkawali ba wanda bai cika alkawali na sulhu da aka yi wanda ya warware to shine amanan malam sai ya zo da fadar ubangiji subhanahu wata'ala da ke cikin suratul anfal wa in janahu lis-salmi fajnaha laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim ubangiji ta'ala yace wa in janahu lis-salmi waɗannan abokan gabar naka in har sun nemi sasantawa ubangiji ta'ala ya ce fashe na halaha ka karkata zuwa gare su shine malam sai ya fassara janahu ai qalabu salm idan suka nemi kenan sasantawa ubangiji ta'ala ya ce da manzansa fashe na halaha kai ma ka karkata tare da cewa lafazin janahu an ciro shi ne daga aljunhu aljunhu bi ma'ana almail an gane ko shine karkata janaha aimala wa in janahu lissali idan sun karkata da neman sulhu ubangiji ta'ala ya ce fashi na halaha kai ma ka karkata ka ba su haɗin kai lafazin asalm da asilm wasu malamai suka ce duk ɗaya ne abinda ake nihi dai shine sulhu wasu sun bambanta suka ce asalm idan aka ma sinun ƙin fatha wato shine sulhu amma in aka ce asilmu wato shine musulunci kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu dukulu fis silmi kafa a wata qira'a fis salmi shine sai yace wa tawakkal ala Allah ka dogara ga ubangijinka innahu huwas samiul alim domin ubangijinka mai matukar ji ne ga duk abinda bayansa suke faɗa kuma masani ne game da duk abin da yake cikin zukatansu to wannan aya da malam ya zo da ita ubangiji subhanahu wata'ala yana bayani ne game da abin da ya shar'anta ma bayinsa na yin sulhu don haka kenan mushrikai in ko kuma mu ce mu shugaba na muminai in har ya ga akwai wata maslaha to ba laifi ya kirayi waɗanda suke mushrikai abokan gaba a zo a yi sulhu a ƙulla zaman lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu da yahudawan banu ƙuraiza da yahudawan wato banu nadir haka da yahudawan khaibar dukkansu waɗannan jama'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla sulhu da su haka a shekara ta shida kafiran makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla sulhu da su shine kenan malam ya zo da wannan aya wadda take tabbatar mana cewa sulhu da mushrikai abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana kenan in sun nema a yi sulhu to ba laifi kai shugaba ka ba da haɗin kai amma kuma kar ka dogara akan wannan sulhu na suka dogara ga ubangijinka kar ka ce a tun da yanzu mun kulla sulhu da su shi kenan kenan mun samu zaman lafiya babu wani abu a'a ka dogara ga ubangijinka domin shi yake ba da kariya game da bawansa sai ce inna huwa samiul ali to shine anan kenan malamai suka ce shi wannan sulhu kenan sharaɗin yinsa ya zamanto akwai maslaha ga musulmi musulmi suna da rauni amma in har ya kasance musulmi su suke da rinjaye suke da galaba akan mushrikai kuma babu wata maslaha game da yin wannan sulhu to kwata-kwata kuma baya halatta yi saboda daman shi musulunci shine ake famar ya zamantu ya ɗaukaka yarin jayi kowane addini amma in har ya kasance kenan musulmin suna da rauni kenan shugaba kuma ya ga cewa akwai wata maslaha game da kulla sulhun to anan ba laifi a kulla shine anan malam sai ya zo da hadisin sahal ibn abi hasma Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa abdullahi ibn sahal da shi da muhayyisa ibn mas'ud ibn zaid Allah ya kara musu yadda sun yi bulaguro zuwa birnin khaibar khaibar birni ne na yahudawa waɗanda suke 'yan share wuri zauna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla sulhu da su suka warware wannan alkawali a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su yayi galaba a kansu shi ne yace wahiya yawma idhin sulh a lokacin nan ita Khaibar sulhu ne tsakanin su Yahudawan Khaibar wato da jama'a ta mu'minai a lokacin da shi Abdullahi ibn Sahal da muhayyisa suka yi bulaguro suka je birnin kaibar kenan a lokacin na akwai sulhu tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatafarraqa wato sai suka rarraba kowa bukatar da ta kai shi ya kaɗi gaban su ya shiga wato sana'ar shi shine yace fa'ata muhayyisatu ila abdullahi ibn sa'ad wato shi muhayyisa ibn mas'ud wato sai ya taho gun abokin tafiyarsa kenan abdullahi ibn sa'ad da ya zo kawai sai ya same shi ya tashahadu fi damihi katila ma'ana yana shunkuri a cikin jini an kashe shi kuma kwata-kwata ba a san ba waye kashe shi ya tashahad irin kamar misali in an yanka dabba kafin rai ya fita ai za ka ji tana shinkuri tana jan numfashi tana dawowa da shi tuzawar da yake kawai sai samu abdullahi ibn sahal wato yana shinkuri na fitar rai gashi an kashe shi jage-jage yana cikin jini lokacin da ya da rasuwa shi muhayyisa sai ya ƙoƙarin tattala shi ya je ya binne shi sun maƙadimal madina bayan an binne shi kuma sai ya dawo birnin madina sai ya je ya faɗa ma dangin shi abdullahi bin sa'ad da ya faɗa musu a lokacin nan ɗan uwansa abdurrahman ibn sahal da shi muhayyisa wanda aka yi tafiyar da shi kuma da ɗan uwansa shine huwayyisa da shi muhayyisa da huwayyisa gaba ɗayansu ‘ya'yan mas'udi ne ibn zai kenan da ɗan uwan wanda aka kashe shi abdurrahman ibn sa'ad sai suka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su faɗa masa to a lokacin da suka isa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su uku da muhayyisa da huwayyisa da shi abdurrahman ibn sahal dan uwan wanda aka kashe me za a yi fa zahaba abdurrahman ya takallam shi abdurrahman sai ya ringa famar ɗaukan zance ma'ana yana so ya fara magana mazan Allah sai ya ce masa kabbir kabbir ma'ana ka gabatar da babba bari babba ya fara wanda wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladubban musulunci idan jama'a sun haɗu za a yi wata tattaunawa to wanda ya kamata a ce ya fara magana babba a cikin jama'a don haka kenan a nan in dai wajen fara zance ne to babba shine ya kamata ya fara don haka mazan Allah ya ce masa kabbir kabbir wato ka gabatar da babba ka gabatar da babba ma'ana daga cikin ku kenan ka gabatar da babba babba ya kamata ya dau magana wa huwa ahadathul qawmi a cikin su ukun shi Abdurrahman ibn Sahal shine mafi yarintarsu fasakata kai tsaye abdurrahman sai ya ja bakinsa ya kame fatakallama a lokacin nan huwayyisa da muhayyisa suka yi bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga lamarin da ya zo da su kuma ga halin da ya wakana faƙala sai manzon Allah ya ce da su a ta halifuna wa tastahiquna qatilakum yanzu za ku yi rantsuwa da Allah kuma ku cancanci wato jinin ɗan uwanku da aka kashe au sahibakum ko kuma ku cancanci ɗan uwanku wannan kokonto ne aka samu na marwaicin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa tastahiquna qatilakum ko kuma wa tastahiquna sahibakum qalu sai suka ce wa kaifa na halifu walam nashhadu walam nara ta yaya za mu yi rantsuwa alhali ba mu halarci lokacin da aka kashe wannan ɗan uwa namu kuma ba mu gaba wane ne ya kashe shi yaya za a yi mu yi rantsuwa ƙala sai manzon Allah ya ce to fatubri ukum yahudu bi khamsina in ba za ku yi rantsuwa ba ku cancanci jinin ɗan uwanku to ku tabbata fa su yahudun za su yi rantsuwa hamsin domin su wanke kansu wanda wannan yana nuna mana iya abin da yake a shar'anci idan ka tuhumci wani da cewa shi ya kashe maka ɗan uwa kuma babu wasu shaidu rantsuwa hamsin dangin wanda aka kashe za su su yi rantsuwa hamsin su tabbatar ma alkali cewa wane shi ya kashe musu ɗan uwa in sun yi wannan rantsuwa hamsin sun cancanci jinin ɗan uwansu in ma a yi wani kisasi sakayya shi ma a kashe shi ko kuma su yi afuwa a basu diya in ko ku dangin wanda aka kashe kun keran tsuwa hamsin to su shi wanda kuke tuhuma an gane ku za su yi rantsuwa hamsin suka yi rantsuwa hamsin shi kenan sun wanke kansu shi ne a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su in ma ku yi rantsuwa ku cancanci jinin dan uwanku ko kuma su yahudu su yi rantsuwa hamsin su wanke kansu su kubutar da kansu faƙalu sai suka ce kaifa na a kuzo aimana ƙaumin kufar ta yaya za mu yadda da rantsuwar wasu jama'a waɗanda suke kafirai ta yaya za mu yarda da rantsuwarsu kafirai ne kuma makaryata ne akan karya za su iya rantsuwa da Allah yaya za mu yarda da rantsuwarsu maza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan shine yace fa aqalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min indihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya biya diyar shi wannan Abdurrahman ibn wannan Abdullah ibn Sa'al wanda aka kashe maza Allah ya biya diyar ya ba dangin shi diya wanda wannan kuma yana nuna mana fuska biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallama don ya sulhunta da yahudi ne an gane ko ya ɗauki wannan diya ya biya maimakon su ne za a ɗora ma diyar saboda su suka kashe shi to amma don dai a zauna lafiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki nauyin biyan wannan diya kuma bugo da ƙari don ya lallashi dangin shi wannan wanda aka kashe manzon Allah ya biya wannan diya gaba daya don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk kafirai waɗanda ake jin sharrin tsoron sharrinsu da muguntarsu kuma in an tabbata akwai maslaha ga muminai to ba laifi ana iya sulhuntawa da su a ɗauki wata dukiya a basu wanda wannan shine asalin siyasar wasu ƙasashe na musulmi da kake ganin galibi sukan ɗauki dukiya suna ba irin waɗannan manyan ƙasashe na kafirai da duniya inda a ce tsuke bakin aljihu suka yi to wallahi waɗannan makiya a yau ma suna iya kaima wannan ƙasashe har su rubuza su shi yasa za ka ga duk wasu abubuwa na ƙa'idodi da ake sama wasu ƙasashe na musulmi to su galibi ana ɗan kau da kai ba komai bakwa a sababin wannan dukiya da ake ɗauka ake ba su in dai dukiya ce kuke so gata to wannan kuma daman haka addini ya shar'anta in musulmi suna da rauni suna jin tsoron sharri da mugunta na kafirai ba laifi ba ne ba a ringa tura musu dukiya wanda wannan dukiya za ta dakushe tsaurin kansu to shine anan wato malam ya zo da wannan hadisi shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya biya diyar wanda irin wannan a jahiliya ma larabawa sukan yi haka domin kashe rikici kashe wata fitina idan wani ya kashe wani aka kulla wata fitina sai kaga wani ya zo ya ɗauki diya ya sulhunta tsakankanin wannan ƙabilu ya ce ya ɗauki nauyin diya kuma a lokacin nan shi wanda ya ɗauki nauyin kwata-kwata baya da abin da zai iya biya na diyar gaba ɗaya amma zai yi ƙoƙarin shiga dangi da yadda zai yi ƙoƙarin haɗa wannan diya domin ita diya ana haɗa ta ne a shekara uku a shekara uku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin waɗanda ya toge cewa idan sun yi roƙo ba su da laifin roƙo mutumin da ya ɗaukan ma kansa wani nauyi domin kashe wata fitina domin sulhu ka ɗauki nauyin cewa kai za ka biya kuma alhali baka da halin biya maza Allah ya ce ba laifi kana iya yin roƙo domin ka biya wannan nauyi da ka ɗaukan ma kanka shi yasa a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya kirga raƙumi ɗari ya biya diyar shi wannan Abdullahi ibn Sa'al باب فضل الوفاء بالعهد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadla wato ta cika alkawari fadla wato ta cika alkawari shine anan malam ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yana ba ubaidullahi ibnu abdullahi ibnu utuba labarin cewa lalle abu sufyan ibnu harb shugaban kafiran makka akbarahu shi yake ba shi labari an gane ko kenan abu sufyan kafin ya musulunta yake ba shi labarin cewa hirakal sarkin rumawa shi arsala ilaihi fi rakbin min quraishin ya aika masa a cikin wani ayari wato na quraishawa kanu tujaran bishayi waɗanda 'yan kasuwa ne suka je birnin sha wanda abu sufyan allah ya kara masa yadda a lokacin nan shi yake jagorantar ayarin wato 'yan kasuwa idan za su ta yi fatauci birnin sha to sun je fatauci birnin sham shi ta kuma sham a lokacin nan tana ƙarƙashin daula ta rumawa to sarkin rom wanda ya je can birnin kudus a lokacin nan sai ya ji labarin cewa ai ga wasu fatake nan daga birnin makka sun zo to a lokacin nan sai ya aika musu cewa yana son ya gana da su lokacin da suka zo sai yake tambayar su yake cewa mutumin nan wanda ake faɗa cewa ya kulla a cikinku yana da awar cewa annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi a cikinku wane ne ya fi kusa da shi a wajen danganta abu sufiyan Allah ya ƙara masa yadda ya ba shi amsar cewa shi ya fi su kusaci da shi a ɓangaren abin da ya shafi danganta to a lokacin nan sai yake masa tambaya kamar yadda hadisin ya gabata shine sai ya ce fil muddatin lati ma da fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ba su fi kufari quraish a cikin zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya saurara ma abu sufiyan game da su kafiran ƙurashawa manzon Allah ya kulla sulhu da su a cikin lokacin nan shine a lokacin nan kenan hirakal yasa ya zo yake yi masa tambayoyi a nan malam ya zo da wannan gaba domin ya tabbatar mana cewa yaudara a dukkan gun kowace al'umma abin zargi an gane ko wai ba ma waɗanda suke musulmi ba hatta da kafirai yaudara abun sun tabbata abin zargi ne ba wani abin kyau ba ne kenan a cikin wannan lokaci ne shi sarkin rumawa ya nemi ganawa da abu sufiyan ya masa tambayoyi shi ne abu sufiyan yake ce masa yanzu dai mu muna cikin lokaci na sulhu tsakaninmu da shi amma ba mu yi sani ba shin zai cika alkawalin ko kuma zai warware shi ne ana malam ya yi babi wanda yake nuna fadla game da cika alkawali kenan su kansu kafirai cika warware alkawali abin zargi ne abinsu babun hal yu'fa an zimmi idza sahar wa qala ibn wahab akhbarani yunus an ibn shihab annahu su'il a alaman sahara min ahli al-adl qatl قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب قال حدثني محمد بن المثنى هو أبو موسى الأنزي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا هشام هو ابن أروى أنه قال حدثني أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo cewa idan arnan da ke da alkawali tsakanin shi da musulmi idan ya ma wani daga cikin musulmi sihiri shin a iya masa rangwame a kau da kai a manta da wannan sihiri da yi ko kuma hukuba za a yi masa an gane ko arne ne amma shi arnan zimmi ne in aka ce zimmi wanda kenan akwai alkawali tsakaninsu da musulmi wanda an bar su akan addininsu suna ba da kudin karo ga jama'a ta musulmi su ne ake kira ahalul zimma to irin wannan arna idan aka samu wani daga cikinsu yama wani daga cikin musulmi sihiri shin a yi masa rangwame ko kuma ukuba za a yi masa malam ya buɗe baban da tambaya bai yanke hukunci ba shine sai ya zo mana da hadisin wato yunus ibn yazid al'aili yake cewa an yi ma wato muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shihab az-zuhri an masa tambaya aka ce masa a alaman sahara min ahadil adli qatlun shin yanzu daga cikin arna waɗanda ke da alkawali tsakaninsu da musulmi idan ya ma wani daga cikin musulmi sihiri shin akwai kisa a kan shi za a kashe shi ko ba za a kashe ba ƙala sai ibn shihab yake ba da amsar cewa balagana yake cewa hadisi ya cin mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad suni alahu zalika an masa sihiri kuma wanda ya masa ba yahude ne shine labid ibn al-a'sam falam yaqtul man sana'a amma shi wanda ya masa sihirin manzon Allah bai kashe shi ba wanda Allah ya masa wahayi ya sanar da shi cewa ga wanda ya masa wannan sihiri kuma ga abubuwan da aka gama aka masa sihirin kuma ga inda aka kai sihirin aka saka shine a yace wa kana min ahlil kitabi shi wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sihiri yana daga cikin mazawwa littafi ba yahudi ne shine labid ibn al-asam amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kashe shi ba a cikin wata riwaya Aisha Allah ya kara mata yadda da tarwaito manzon Allah yake cewa ina jin tsoron in tada fitina tsakanin jama'a da cewa in ya kashe shi to barnar da za ta biyo baya ta fi maslahar da ake yi shi ya sa mazala salalai salama lokacin nan ya aika aliyu allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin jama'a suka je aka fuddo wannan sihiri daga cikin rijiyar ruwan rijiyar kan shi ya rikida ya canza ya koma kamar an kwaba lalle wannan rijiya mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka binne ta daga ran nan to shine a nan ibn shihab ya ce lalle labari ya cin mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri amma wanda ya masa sihirin manzan Allah bai kashe shi ba wa kana min ahlil kitabi ya kasance yana daga cikin mazawwa littafi kenan kaga wannan yana nuna cewa ba dole ba ne ba sai an kashe ana iya yin rangwame ga shi wanda yake arne zinyi in har an tabbata game da rangwamen akwai wata maslaha shi ne ana malam sai ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin hisham ibn urwa daga mahaifinsa urwa ibn zubair daga aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara mata yadda take cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama suhira wato an masa sihiri hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu sana'a shay'an wa lam yasna'u har ya kai akan kamanta masa asuranta masa kamar ya aikata wani abu alhali kuma bai aikata ba zai ringa ganin kamar yayi kaza amma kuma bai yi ba to illa kasancewar lalle sihirin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbas ya kama shi amma bai shafi ba abinda ubangiji ta'ala yake turo masa na wahayi an gane ko wannan sihiri ya kama shi wannan yana ɗaya daga cikin dalilai wanda abun ahalus sunna wal jama'a sun tabbatar da cewa shi sihiri tabbas ne hakika ne illa kasancewar shi masihirci yayi kaɗan ya cutar da wani sai da izinin Allah in kaga an ma mutum sihiri ya kama shi to Allah ne ya so kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa mahum bi dharrina bihi min ahadin illa bi iznillah tare da cewa su al-mu'tazila sun tafi akan cewa kawai shi sihiri ba tabbas bane ba kawai sihiri sihirin takhyili ne kamar rufa'ida ne kamar yadda 'yan dabo na annabi musa suka zo suka yadda igwe da sanduna suka zama macizai suka ce amma shi sihiri ba tabbas ba ne to amma ayoyi na alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa sihiri tabbas ne tun da gaye manzon allah sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri kuma sihirin ya kama shi aisha ta ce har ya kai akan kamanta masa kamar ya aikata abu kuma alhali bai aikata ba don haka dai a takaice ana iya musu rangwame kamar yadda ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kashe ba shi wannan bai hude da ya masa sihiri babu ma yuhzaru min al-ghadar wa qawli Allah ta'ala wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah قال الآية قال حدثنا الهميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس أنه قال سمعت أوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من عدم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم ثم استفاضة المال حتى يؤتى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا تحت كل غاية اثنا عشر ألفا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsoro da ɗaukan mataki game da yaudara ma'ana waɗanda kuka yi sulhu da su to kar ku amince game da yaudarar su kusan matakin da za ku ɗauka don kada su ɗaurin ku su yaudare ku shi ne ya ce wa ƙaunin ta'ala da bayani game da faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul anfal wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah idan sun yi nihin su yaudare ka su waɗannan abokan gaba wanda ka kulla sulhu da su fa inna hasbaka Allah ka tabbata ubangijinka ya isar maka game da sharrin su in gane ko aya ta gabata wa in janahu lisalmi fajna halaha sai ce fa tawakkal ala Allah in har sun ba da haɗin kai na cewa a kulla sulhu ubangiji ta'ala ya ce kai ma ka ba su haɗin kai amma fa ka dogara ga ubangijinka to shine anan ya ce wa in yuridu an yakhda'uka in har suka yi nihin yaudararka to karka kula fa inna hasbaka Allah ka tabbata ubangijinka ya isar maka game da sharri sai ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'mini shine ubangijinka wanda ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya karfafe ka da mu'minai waɗanda suka baka haɗin kai suka baka goyon baya to shine malam sai ya zo da hadisin Abu Idris al-Khawlani yake faɗa cewa ya ji Auf ibn Malik al'ashja'i Allah ya ƙara masa yadda na faɗa na zoma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a yakin tabuka a lokacin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fi kubbatin min adam yana cikin wata elbukka ta jemammiyar fata idan aka ce kubba shine ɗan ɗaki da ake yi na tanti to so a can wancan lokaci da fata jemammiyar fata ake yi kuma ɗaki ne wanda yake ɗan kaɗan lokacin da shi auf ibn malik da ya zo ya sallama maza Allah sai ce masa shigo sai yake cewa gaba ɗaya na zan shigo maza Allah ya ce shigo gaba ɗayanka saboda ɗan ɗaki ne ɗan kaɗan a lokacin nan auf ibn malik da ya shiga maza Allah sai ya ce masa udud sittan baina yadayhi sa'a kirga abubuwa shidda waɗanda za su wakana kafin alkiyama ta tabbata ma'ana alamomi ne daga cikin alamominta maza Allah ya ce lissafa shidda daga ciki wanda wannan wani salo ne na karantarwa na maza Allah sallallahu alaihi wasallama alamomin kusantar alkiyama suna da yawa to amma sai aka jimilce masa guda shida yadda zai iya kiyayewa farko manzo Allah ya ce masa mauti ya ce mutuwa ta alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da cewa kiyama ta kusanta an gane ko mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama ce daga cikin alamomin kusantar alkiyama shine yace mauti mutuwa ta abu na biyu manzon Allah yace thumma fathu baitul maqdis sannan kuma wato shine buɗa baitul maqdis birnin Kudus ya dawo hannun jama'a ta musulmi wanzan Allah ya ce masa wannan shine da biyu wannan kuma ya wakana a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda daga hannun Rumawa aka karko baitul Maqdis ya dawo hannun jama'a ta musulmi sannan abu na uku manzan Allah ya ce thumma mutan sannan sai wato yawan mutuwa a cikin jama'a ta mu'mine in aka ce mutan an gane ku yawan mutuwa kai tsaye kawai sai ka ji an ce mutum ya mutu ya akuzu fikum ka uqasil gana ita wannan mutuwar manzon Allah ya ce za ta kasance a cikin ku yadda ka san wato alluba ta dabobi idan aka ce uqasil ganan wata rashin lafiya ce take samun dabobi sai wani wata majina ta ringa fita daga hancin dabba take yanke kawai sai ka ji dabba ta fada ta mutu wanda wannan shi ma ya kasance a zamanin umar shine ɗa'una amwas wata alloba da aka yi alloba ce wadda aka yi wadda ba a taɓa irinta ba a wancan lokaci wanda allah kaɗai ya san adadin jama'ar da suka mutu wanda sai da ya kai gida kawai sai dai a kulle babu kowa wanda gaba ɗaya sai da jama'a suka koma kan dutse to shine anan manzo Allah ya ce thumma mutan sannan yawaitar mutuwa ya akuzu fikum wadda za ta ringa daukan ku ka uqasil gana yadda ka san alloba wato ta dabobi abu na hudu manzo Allah ya ce thumma istifadatul mali sannan kwararar dukiya dukiya za ta yawaita a hannun jama'a hatta yi udar rajulu mi'atu dinarin fa yazallu sakidan har ya kai mutum a dauki dinari 100 a bashi amma sai ya wuni yana fushi sai ya zamanto yana fushi wai ya rena abin da aka bashi dinari ɗari fa ka ɗauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana yadda sahabbai suke cikin yanayi wanda yake na kunci wani sahabi yake cewa mu ba mu fara koshi da abinci sai da aka buɗe kaibar da yaki shekara ta bakwai sannan suka fara koshi da abinci ga ya hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa ya samu ahalin suffa a cikinsu kalla ka samu mutumin da yake da zane biyu ya ɗaura ɗaya a tsatsan shi ɗaya kuma ya rufe kafaɗarsa in ma ka samu mutum kawai iya abin da yake da shi shine izara zanen da zai ɗaura a gindin shi ya rufe al'aurar shi amma kafaɗar shi a buɗe take ba shi da mayafin da zai yafa wanda zai masa maganin sanyi ko zafin rana haka sahabbai suka rayu abincin da za su ci babu shi sai bayan sallar isha manzan Allah ya ce kowa ya ja iya adadin da zai iya ya je ya huddo akushin abinci su ci tare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana daukan kusan mutum goma to shine anan yace thumma istifadatul mali sannan yawaitar dukiya hatta yu'dar rajulu mi'atu dinari har sai ya kai mutum za a ba shi dinari ɗari fayazallu sakiɗan sai ya zamanto yana cika yana batsewa yana fushi wai ya rena abin da aka ba shi sannan ya ce sun mafitinatu la ya buƙa baitu min al'arabi illa da kalatu sannan kuma wata fitina maza Allah ya ce wannan fitina idan ta bayyana maza Allah ya ce wani gida daga cikin gidajen larabawa ba za ta bar shi ba sai ta shiga wanda farkon wannan fitina kuma kashe Usman Allah ya kara masa yadda daga nan fitina ta ringa watsuwa ta ringa watsuwa duk wani gida da ka sani duk wata kabila a cikin larabawa sai da wannan fitina ta shiga a sababin kashe usman allah ya kara masa yadda sannan sai ya ce sun mahudina maza allah ya ce sannan kuma sai wani sulhu ta kuno baina kuma wa baina bane la'asfar tsakaninku da wato su ne rumawa rumawa lakabinsu ne banu la'asfar an gane ko banu la'asfar lakabi ne na rumawa ya ce sannan wani sulhu zai kasance tsakaninku da bani la'asfar su ne rumawa fa runa amma fa za su yaudare ku akan wannan sulhu da kuka yi maza Allah ya ce za su yaudare ku fa ya atunakum za su zo muku ta hata samani na gaya wato da karkashin tutar yaƙi guda tamanin suna ne daga cikin sunayen tutar yaƙi ake kiranta gaya saboda duk waɗanda suke cikin runduna gaya su ita wannan tuta kenan ita ce in ta tsaya su tsaya in ta motsa su motsa shi yasa ake ambatanta gaya ka ce mata raya ko ka ce mata gaya shine yace fa ya'tunakum za su zo muku ta hata samani na gaya karkashin tuta 80 ta yaki ta hata kulli gayatin 12 alfan karkashin kuma kowace tuta mayaki 12,000 ke akwai kowace tuta 12,000 sau 80 adadin ba kaɗan ba ne za Allah ya ce za su yaudare ku haka suka zo suka nuna yaudara kuma Allah ya ba musulmi garaba a kansu wanda wannan kuma alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin abu ne kafin ya wakana manzan Allah yake ba da labari sanin abin da zai zo nan gaba shi kuma ya taƙaita ta hanyar wahayi domin gaibu ne ba a taƙaice wannan yana nuna mana cewa in an yi sulhu da abokan gaba to a yi taka tsantsan saboda ba mamaki su yi yaudara kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhu kamar yadda zamu iske to sulhu ne aka yi kuma ga suka warware wannan alkawari suka nuna yaudara suka zo da mayaka waɗanda suke ba su da adadi amma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu'mine galaba a kansu nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك